والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا لنا بهذا المعبر والبعث في بنظرة تاتلنا منه وذكر شمالي يقول wanda ya fasa goma suna bayanin yawan da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanan da alƙadarin shi mai girma wurin shi ko kuma bayanan girma alƙadarin shi wurin shi sallallahu alaihi wasallam sai albabu tsari babu tema fi takamimin lahi ta'ala lahu al-mahasina halkan wa hulukan cikin bayanin da Allah ya kammala mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan abubuwa wajen halitta shi da wajen da shi kunshi duk abin da za ka ce da ma dai haka an kai bayani to haka da an kai shi ma da haka wanda rani da bi alfada'i da gwama mashi dukkan darajoja addini na addini والدنيا ولا الدنيا يكثر فيه ثم لعل تبصر نفت أن جيري بيد الجنة لم تسني أن أيها المحب يا كي ولن مصري لهذا النبي الذي مصر ولن أن تدني الجنة الباحث عن تفاصيل جمال أجره العظيم mai binciken yin bayanin kwata-kwata bayanin jumlolin alkadarin manzan Allah mai girma da ke sabbin jumlolin nan to a masu ce maka sun kwata-kwata to ka sani Allah ta sada da jamali wal jamali mai bashar da wani da biyu na kyawu da kamala cikin mutum su iri biyu ضروري ضروري دنيوي استفادة الجبلة أبي كمال إكاو ضرورة أنا رأيوة دنيا وأنت حديث الله سبحانه وتعالى إنت وكل حق الله تدامى ليمتن متن بيت حلوش وضرورة الحياة الدنيا وكما ضرورة رأيوة الدنيا دون إيه sannan a haka Allah ya tsara wa mutum da kuma kyawu da kamala wanda yake shi kokari wani da ba ka samu ruwan da sai ka gina sai ka wa ba ku da wanda yake kyawu ne da kamala amma sai ka yi kokari ka fita kamar duk misali diniyun na addini wawa shi ne ma yi wa marufa ilo abinda ake yabo da godiya da mai aikata wannan abu wa yi ƙarrabu ila Allah ta'ala zurfa kuma a nemi kusanci zuwa ga Allah ta'ala da waɗannan abubuwa sun ga yi ala fi a tsayi ala fannayi aida maganar su kansu duka suna bi daga fanni biyu a da biyu cikin dukiyar منها ما يتخلف بأحد الوصفين فقوي بدكتور ودي كنا ريان كانت تفكى كأي سبب من مدد ودي لما تجلس ضرورة ترايوة وقضى مكتب الديني ومنها ما يتنفع الرد ويتداخل yanzu akwai wanda yake yana cuɗanya da juna wani na shiga cikin wani akwai jibilla ciki akwai cikin lafiya ba ma garuri mahabu amma na zarura sun tsawar da kudin bai da hannu a ciki amma na su zai yi ikhtiyar shi ne abin da babu zaɓi da mutum a ciki amma hadisin ka ai haka ka ga kanka ma yayin ka ba da hanyar aka ba ka ga abin da ka gani da kanka haka Allah ya ga dama ta tsara walatti sabon kuma babu wani tsoronin da za ka yi مثل ما كان في جملته كما أخذ يدور في التبيئة أزل من كمال خلقته na cika halittar mutum daga kakkan yan an yi su cikakken mutum haka za a ganka cikakke in kuma an yi shi ba cikakke ba haka yake yau kuma da su ga wata har da Allah ya ga dama haka yi wajen ma da surati kamar kuma kyawun sunan mutum kuma mutum yake da kyau baba ne da sun haka sun mun haka nan sun ka dai inda ba a ganin mutum sai ba an haihu ko sun ba na kura an ka tafi ko shi kuma haka ya da kakan nan ciki ba a iya gyarawa duk da sun yi salo wako wace hankali ne kamar ƙarfin hankalin mutum wace hati fahimi kamar ingancin fahimtar mutum akwai wani da an faɗi ko da ya duba zai fahimta abu yadda ya kamata a fahimta wani kudin aiki sama shi kar zai fahimta za a yi ina sai daidai wa fasaha lisani wa fasaha harshen mutum wa kuwata hawa su yi wa a zai ba ƙarfin aikin hawa na shi da kafai hawa su ne gani ji iya magana da wajen jin kamshi ko ka taɓa ka ji abu na zani ko na da sanyi da sauransu shi ne kuwata hawa وأعضاء القلب قبل واعتدال حركاته بديدوسوة حركوت المتن وشرة نسبه أوكاكا درجة الدم غنيش إذا بكرته في نسبك حق أنها سلامة wanda ba mahaifinka ba za a yaje wanda ba za ka ba za a yi cikin ka haka Allah ta dama za ka iya yadda gidan kwarai da mutanen kwarai da fita godiya ga Allah in kuma ka za ka nan sai ka ta kokari ya zuba shiga cikin ikilali a yi tsoro ran abin da zai ya maka aiki ko kuma ya baka kamara da jamara wata ta so ba da baka ba wajen zai kaunihi da kinsa da girma da goya mutanen da ya kaya ta cikin wakalan harbihi da girma da kalamcin ƙasar da ya fito ko ƙasarsu ko garinsu ko gidansu ko dai wani abu wai na kuri ma ta da ruwa da ruwa da hayati ilai haka abin da garurar rayuwa ka kira mutum zuwa gare dole dole min da za'ibi kamar abincin shi wa naumihi da baccin shi wa malbatin da tufafin shi wa maskani da wurin zaman shi wa mankani da abin auren shi وماله لدوك يشي وجاهه للجرمة القدر يشي وقد تلهق هذه الانتصار الآخرة بالأخروية تذاق ذات تقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة waɗannan ita suke jibilla ne ya yi kyakkyawan niyya har ka ji tsoron Allah an kuma tsaya daidai iya ta ita larura ta yanzu da ta abinci ai dole to ka tsaya daidai wanda zai maganin yunwa amma an kan wuce wannan to kuma ka yi tabbatin shari'a abin ya koma dai hanyar waje na duniya idan ka tsaya daidai shari'a kuma ka duk ƙa'idojin shari'a cikin waɗansu suke jibilla ce suna iya zamowa kuma cikin tattalin da ɗabi'u masu tuna lafiya shine wa kaddar haka da kitabul akhir wannan da biyu na karshe da aka wata yana iya rukuwa da kokoro ne da abin da yake na lafiya wanda zai umarni da lafiya da za ku da jahanta fadin Allah tsoron Allah da ita wa ma'uratul badan da taimakon jikinka Allah su lubu da rinka a kan shiga hanyarta masu kima ka cewa minan nafi man yahifu da ya kula ومنهم من ياكل ليعيش duk abincin da za a ci amma shi wani umarnin rayuwa dai a dai shi rabe ta muna samu da abinci abinci yake ne ba a ga tun da shi da da abinci da da shi a rayuwa dai da mai daɗi da mara daɗi da wani da baki da halal da rubabbe da duk zai zai ci ya yi shi da ya fi ya kawo mara da ya dai ya dai ya dai shi kaga wannan shi ne tantance ba za ta halak ko haram to kaga irin wannan abinci in ya yi ta magana ce kawai ta rayuwar jiki ne ba maganar ruhi ne kafin su kuma ya kulu ne ya isha zai ci abinci dan ya rayu inda yana jin karfi da rayuwa dai ya bukata ta ta da haka wanda ya da haka da shi ko ba zai ci mana daɗi ba daɗi na halal ba zai ci haram ba ba za ya wulakanta kai da to shi ne cewa mai fita dan ya rayu in ya tsaya ga hukumar shari'a to cin abinci gare ka fita abincin nan da neman dukiya duk komai ba aikin duniya ba ne aikin lafiya yanzu ta yi cewa da yawa a matsayin da sura ce na duniya ne amma zai koma na lafira da husnul niyya yace da yawa abin da ya sura ce aikin lafira ne amma zai tsaya kafin duniya da surin niyya da wani niyya kuma ta sai ya kokari kaga da abincinka da baccinka ruwanka wurin zama aurenka da abun aurenka dukiyarka da ta zauta da horma dukkan kyakkyawan niyya kai ka kawa tsoron Allah a ciki sannan kuma ka tafi daidai bakin larura kuma ka bi ka'idar shari'a ciki to ba rayuwa ba ce addini a ga mutum baya da saurin kasuwanci ya yi lada da saurin jihadi wajen ladar shahidi saba'in da wanda ake wurin da ta halal wata tawaɗi da shi ya wani abu ya faru gare shi wannan jihadi ne shahada kafin sun taru da annabi sun da sa kowace ya sassa ana sanyi matsananci sai wani saurayi ya wuce ita ita ita ita kaga suka tsora da dariya suka ci guji wannan don Allah da sa ci man sanyi kuma za Allah ya ce inda kyakkyawan niyya ya fito zuwa da da'ala ya ce da jihadi sai da wani sabilillah da ibada ce وأما المكتسبة الأخروية أما أبو وجه إن اكتساب أكل ذلاكرة وسائر الأخلاق ثورة تجمع العلية مدوكة والعادات التجربة الشرعية للشريعة من بلا الدين كما حرفتنا الدين كما أن يا باقى basira wanda za ka gane wannan abu na wannan ne wannan na wannan kana gane addini in addini ne za a gane don kuma a duniya ce sun za ka gane wa hade na wanda shi ne balan ka sa'aba da kasuwan abu ka kwakwalwa ka na karkarwa kakkai kakkai da zuba a gani ba shi ba mace ba halaka ko ba kowa za ka nemi ce ka ta yi ɗan wannan to amma in kai sai ka ce kuma sai ya zama allafan rana ala kurun haka ne sai ka bar jin wani kamar cin abinci da kayan noma ka haɗa sai ka yi kuka to bari in baka bari wata kun kuka cika cikin ka da wannan kana gobana da biyo ko kuma lafiya to haka bala da insanu ala nafsihi basira shi ne ci wannan kema adiya shi ne na addini kamar addini والعلم كما علمي لا الديني وشي هذا العلمي لا الدنيا شما إن كان ما دون ألا دنك تريد الديني فوقت المكان فوقت المكان أمك عاشت من العلم سنة الدين العلم كما حقولي إرن حلتا شي الحليم bai maganin an bai ba daidai ba shi ko asabir akwai bashi da ciwo amma dai ya dauri daga ne in ka saba da dauri wasu sai ka ga cewa ba ka ma da an maka abin da ba zai zo in dai ba shirya an ka kasa ba wa shukuri kamar godiya wal amali kamar tashi kai aiki kakka ya kwanci a kai riko da asbabu shi ne asaba tana mai dogara da Allah wa shukuri kamar gudun duniya shi ne kada da duniya ya sa ka rabu da Allah ko bi yawan su ko bi daɗin ka shi a zuru wata wazu kamar tawazu ne wal'afun kamar rangwami amma ba daidai ba kuma ka ji zahin ka haƙura da kuma kakka haƙi a kaya haƙuri daban afuwa afuwa shi ne kakka biya cewa za ka rama kawai dai ka bai shi saboda Allah وجوبك في ألا يتمكن ألا يتنحر أمامك العظيم سيادي مش وجوبك ألا يتألى في كتبه إن كان هو ألا زي بقي وثالث وثالث مش bawa kai ya gobe ni ubangijin ka ni ku duk abin da kai ran zuwa yau na yaji ba ka kai ajali ba sai ba wal ifati da kamun kai man da ka guji haram ka guji makaruni abin da yake hada ne a kana suka mutunci ka kame kanka daga bari wal judi kamar baiwa yawan kyauta sai dai ka kasance ni a duka ka koma gida ko a hana dan mutum da dan yaro shi har dan adam na haƙiƙa a yi mana ke san da wajen ka ɗauko da zai kafa yaro yana murna dai a ce ya gamba sai ba ka in ka cire ka an da kai ko ka ga an maka azalin da ba ta ma'ani kuma kai ka faɗi to ba yaro ba don haka mutum a ba da abu ana murna in ta kai sai za a ba ce ka ji wawan banza ne da ya ba na shi haka ya kaso ba shi na mai ba kuma na shi ne ya zama namu amma da shi suka zama shi duka da baya duka sai bar komi ga hannu ne sallallahu alaihi wasallam wannan ya haɗe kamar sadaukantaka wani haya kamar kunya a kayawa da jama'a da an ce ba ka da kunya ana jin ba ka da imani ba ka sani ba ka sani wal muru'ati kamar mutunci mutunci shi'a da sa'abu abin da za a ce a shawari ko ba wanda zai ganka haka kuma zuciya ka za ka gaya maka shi ne mutunci abin da duk za a ce a sha haka ya zai shi abin da za a ce malin da komai wuya ce tsayanan su ba na da mutunci ko ga hausa ce ai wanda zai da mutunci to za ka buƙatar wani bayani ai da ka karanta fadiyar na an ce bai da mutunci to duk abin za a kawo bayanin rashin mutunci akwai wani akwai mutunci ko kuma duk abin za a kawo da kirki to ƙarin bayanin mutunci shi a rubuwa wasamti kamar kawanci yanzu abin da za ka faɗi sai daga littafin amma rubuce kuma da hoto ne daga ko gare ka dafa ko a kan kawo ba magana banza shi ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka nan kai shiru sai abin da yake dole ko ka jawo kanka alkhairi ko wani ko ka fi ka fi ka fi sani ko wani amma in ba haka ba to bakin ka na go da Allah ya tafi da tsawa kun da kasa mutane su haɗa wuta ke da hukuncin su irin girbe-girbe abin da harshen su ya ja musu zuwa daga abin da yake ɗabi'a mutasaba shi ne kasaba da kawanci wasu adadi da jan abu a hankali a hankali kada Allah na iya yanzu duk a yi duniya duka mana kuma da jan abu amma dai da aka yi sai an wahala da aure sai an wahala da ba sai an wahala kaza sai an yi ciki sai an wata tara sai an yi nakuda a haihun da sallah ko ko hankali a hankali har sai ya shekara kaza da zama shirya na da magana da shi dan Allah bana mana kai dan adam ko da abu a hankali a hankali العزلة من الشيطان والعزلة من الرحمن ولو كان جنسوا قول تحيقا قول زبن كثرة كل هكذا بقول وانا بين النسوا وما أصحاب ما جاء كلمة تسعي أنا جناس كم حيا ولا جناس جاس ولو كرويا يقول في جاهل تسيب كرويا فقد خرج إن بعض الله عز وجل فقد بريء جاء إن جاء تكابر ba ta kashi wani haka kama ba ta cijo ba babu wal rahmatu kamar tausayi da rahama wa husnul adam kamar kyakkyawan ladabi shine dai al'akhlaq tabi'a mai kyau da kuma ladabi ba irin shi ban na munafici so ka zo kana dukiri ka kana mutum amma da kai da kuma gare ka gare ka za ka zai a kara baka da ko ko a irin da so mahmudu sallallahu damar Allah sai ka kun ta akara maka Allah akara maka sai a karba da an karba sai ya ta ga ya kara maka Allah da wai akara maka akara maka Allah ya ka ladabi da zuci amma kuma ana so a ga alama ta da kai amma kada ya zama ladici in ya zama babu gidan mutum da zuciyarka amma ka zo kana nan ka maka ba ka Allah akara maka Allah ba ka ba ta to wannan kuma na ladici kuma nan wurin ana faɗawa kwarai mutane kamar da gaske amma Allah ya ba su da wannan yana yi a tsakaninka da Allah ka kawo ladabi wal mu'ashara da kyakkyawar zamantakewa to wa aka wace ha da dan uwanta da yawa ko wanda yana da dan uwan da yake duk ana bukatar wani yadda zai jima'uwa to shi ne wanda duk matattaru su da a magana a cikin kalma guda wanda ta kunshi duk waɗannan abubuwa masu kyawu shi ne husnul khuluq ta wata yi'a idan ka kadin nan tsaye to kana can cikin ka kai sukan ce kai din nan jikka ne wanda an ka zuro duk masu ma'awar za a ba da kai ake musu da ka a ɗabi'ar ka kuma ɗabi'ar nan tana nan da kanta da irin ta da kunnuwanta da hanci da wuya da bawo da komi da komi da take in ta kwarai ce to kai na kwarai ne in mummuna ce kai mummuna ne kuma da wannan ɗabi'a aka mu'amala in an ce kai wani da wannan ɗabi'a aka yi in za ka an ce baka da girki to wannan ɗabi'a ce mara kyau da an ce kana da girki wannan ɗabi'a ka ta ne kuma ko ka mutu tana nan ita za a ga yaro ya zo yana da bukata ba a duniya ne an ce duk mun kai cewa da dan wani mun ci albarka wani mun ci arzikin wani a yi mai wani ko sai an zo za a yi musu da an ga suna ta bari dan wani ne ai ko wani bai da shi mun sha wahala mun haka cewa ko sun dokun ta wata gida wa kada ya kuma min hadin akhlaq ma huwa fil garizati wa asl al jibil ladhi bi ba'd al cikin da wannan ba su kawo da muku suka samu suka ba ce akwai abin da tazarwa cikin halitta ta ɗan adam haka nan Allah ya shi da ɗabi'a ce Allah ya shi mai kirki Allah ya shi mai hakuri Allah ya shi mai kyauta Allah ya shi mai tawazu da mai sauran da asalin halitta ce ga wasu mutane haka Allah ya shi wa ba su la ta kunu fihi wasu kuma sashen su wannan ɗabi'u ba su zabuwa cikin su amma Allah ya ba su ikon in su kokari to za su samu da yadda su ba sai ya kwari ya su تكرم استعدادا كرامة ذلك وما تنتهي من قبل ذلك أكرم كتقوا قرين صوتا كتقوا قرين قيام قلوبي كتقوا قرين حال يضبط الإنسان فهو كريم مسلم wanda yake haka yake lalle sai ya ta ya ta ya ta ya fita abin kirki ya ta kokari ta kokari in ka kasa an jima kuma ka tafi ba ka dawo haka zama ka samu duniya ولكنه لا بد ان يكون فيه من اصولها في اصل البدع التي الشيخ sai dai shi waɗanda biyu masu dawo ko kayan ƙoƙari ku sharaɗi ku tabbata sai in cikin halittar ka akwai reshe na wannan tarita idan Allah ya mutu mara kirki to duba da ya bayar da kirki wata rana sai ka ga shi ga hannun saboda dan asali dai akwai ɗabi'a ta rashin kirki ta asali abu mutum ya Allah ya mutum na kirki to ko ni ce da saka ta cikin ne sai kaga sai ke ne ya yi da ya shiga makaranta da tafiya sai ya tafi sama da ya tafi mujibilla da kuma kabiliya kabiliya wanda yake an taɓa yanin sa musamman wasu biya in ka ga mutum Allah bai shi na kwaje ka tsawa da sarka amma dai kawai ka lallaba yin abin da ke yiwa amma ya zama da kirki ɗari da ɗari zai ciyawa كما تدعو يملكنا لهم بين شدتين ان شاء الله تعالى وتكون هذه الاخلاق دنيويه وكان قد تدعو ما سكوا don mun ci ɗabi'u ne na gyaran lahira ya ce to amma a yi hattara ta kan zamo ta duniya idan lam yuraddi ha wani wallahi wa jaru akhira idan ba a nufi Allah da ita ba ba a nufi laya lahira da ita ba duk sai ka tafi a kai ka zama ba za Allah ya tafi dan duniya ya tafi a wani ka ko ibada ko sallah sai ba za Allah ya wani ka da azumi dan a ce sai kuma wani ya zo na nafila ka wani ka ya ta sallah ka ka yi kokari ka da jawo to wallahi azumi ne kai ko Allah ko wata afkara azumi gidan wannan ya kai za ka yi abu ko an ce ibada ki yi kokari kai don Allah ba wai za ka yi ne ba ولكنها كلها محاسن أما كما دكتا أبو بني ما سكاو وفضائل درجوي لاتفاق أصحاب العقول السليمة أكا اتفاق ما صحان كل لا يجو وأن يختلف كل خصوصا سابا خصوصا سابا في موجب حسن أسكابة قول بكالتا وتفضيلها تفيد كلها abin da so ya ce da wannan masu kyawu ko wani haka Allah ya yi manzon Allah kuma fiye da kowa ba a haka wayan can wanda yake na halitta haka Allah ya halitta biya haka guda biyu da baki sallallahu alaihi wasallam Allah ya